أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله زم تاشا الفصل السابع عشر فصلنا قوم شابكوي شفقته ورأفته توسعين النبي صلى الله عليه وسلم لكم tsananin توسعين shi an ce a shafaka shi ne tosai a ra'afa shi kuma tsananin tosai don ya hi shi mubalaga ya ce wa amma shafaka wa rafa amma tosai da tsananin tosai wa rahama da rahama li jami'i khalqi ga halittu ga baki daya faqad qala Allah ta'ala fi haqiqa Allah yana cewa cikin sha'anin Annabi sallallahu alaihi fihi a ma'ana fi sha'anihi yace azizun alaihi ma anitum duk abin da zai baku wahala Annabi yana wahalar da shi bai jin daɗin shi harisun alaikum mai kwaɗayi ne a gare ku bil mu'minin da ra'ufur rahim kuma mai tsananin tausayi ne ga mummune shi annabi sallallahu alaihi wa qala ta'ala wannan ar-ra'afa da ar-rahama siffa ce ta to ta Allah amma Allah madaukin sarki sai ya ba ma annabin shi alaihi salatu wasallam yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba ma aiko ka ba ma'aikin Allah face rahama ne ga talikai ga talikai gaba ɗaya halittu su ne talikai ba mutane ba ba da aljanu da mutane da dabbobi duka annabi sallallahu alaihi rahama ne gare su dan dukkan su ai sunna shi ita karantar da mu yadda za a yi mu'amalance su yadda za a sauke hakin kowa daga cikin sa hatta dabbobi shi yasa kihaye da aka ce hattar hitanu fil bahar suna ma malami neman gafara me yasa malamai masu sharhi suka ce saboda ki malamai su suka bayyana yadda za a kare haƙƙin su da yadda za a tausaya musu yadda za a abin anna Allah ta'ala a ɗahu ya ce ƙara ba'aduhum min fadlihi wasu su daga cikin malamai suka ce min fadlihi sallallahu na daga cikin faralun annabi sallallahu anna Allah ta'ala a ɗahu ismail min asma'ihi Allah ya bashi suna biyu daga cikin sunayen shi yana cewa bil mu'minina ra'ufur rahim mai tsananin tausayi ne mai jin kai ga mummune wa hakana haula imamu abubakar bin fawrak al imamu abubakar bin fawrak Allah mishi rahama ya hikaito babban malamin hadisi ne da dadde yake da yana da kan mushkilul hadis hadisai masu iskali masu ya fahimta masu rikitarwa ya ɗauka ya sharhin su kuma ya kyautata cikin ta'alifin shi kuma malamin tafsiri ne da tafsir bin faurak ya ce haddasan alfaƙi a cikin tafsirin na yake ce haddasan alfaƙi abu muhammad abdullahi bin muhammad al-khushani bi qira'ati alai haddasana imam al-haramain abu ali tabari haddasana abdul gafir al-farisi haddasana abu ahmad al-jaluli haddasana ibrahim bin sufyan haddasana muslim bin al-hajjaj haddasana abu dahir anba'ana bin wahab anba'ana yunus an bin shihab yace gaza rasulullah sallallahu alaihi wasallam gazwatan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani yaki wa zakara hunainan ya ambaci hunain قال فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية مئة من النعم sai ya ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma safwan raqumi dabba kana dabba bun ni'ima guda 100 summa mi'a summa mi'a sannan ya kara mishi 100 sannan ya kara mishi 100 tsakanin tumakai da raqumma da shanu qala ibn shahab sai ibn shahab yake cewa kyautawa wajen 300 dabba har 300 حدثنا سعيد بن المسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني ما أعطاني وإنه لأبغض الخلق إلي يتي والله يا بان أبن دي بان أوانا لوكتين شين هيسانا شين هيكي أتكين هتكين هالتو غبالا يتي فما زال يديني حتى إنه لأحب الخلق إلي bai gushe ba yana ta bani har sai da ya zama shine mafifi wanda na so a cikin halittu gaba ɗaya gare ni ga wannan kyautar annabi alaihi salatu wasalam ta jayo shi har ya zama daga adawa ta koma soyayya saboda shi da kanshi yake cewa ta hadu ta habu ku yi kyauta sai ta sababa muku son juna waruya an rawaito anna arabiyin za a huya ɗaru min hushe an wani bakawai ya zo yana neman wani abu wajen annabi sallallahu fa'adahu annabi ya bashi sun makala sanin ce a santo ilaika na kyautata maka qala al-arabi sai wannan bakawai ce la baka kyauta ba wala ajmalta baka yi abu mai kyau ba fa ghadiba al-muslimuna wa qamu ilay muslimai duk suka ɗauki hushi suka tashi sun heshi fa ashara ilaihim an kufu ya musu nuni ku kya ku kame ku kyale shi sun makama wa dakala manzilahu sannan ya shiga ya tashi ya shiga mazaukin shi kaga mu ne can kai ba ni to abuna wanda ka bashi ma kwace ya zan kai wa arsala ilaihi sallam sai annabi sallallahu alaihi ya aiko mishi yace ya zo wa zada hushe an ya kara mishi wani abu sun makala sai ce a hasantu ilaika na kyautata maka kala na'am yace i fajazaka Allahu min ahli ashiratin khaira min ahalin wa ashiratin khaira Allah saka maka alkhairi gami da abin da kai ke ga ahali da kuma dangi fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi innaka qulta ma qulta fi nafsi ashabi min zalika shay ka faɗa abin da ka faɗa kin na cewa ban kyauta ba ban yi abu mai kyau ba cikin ran sahabbai na sun rike wani abu su ji daɗin wannan abin da kai ba sun tashi da su far maka fa in ahabata fa qul bayna yadayhi ma qulta bayna yadayhi in kana so ka je ka faɗi abin da ka faɗa anan wannan addu'a har da kai hatta ya zahabu ma fi sudurihim alaik har ya zamana sun kahuta daga cikin zuciyarsu su san cewa dan wani zai rike ka da irin wannan magana da gaya ma annabi har kullun ka zamana abokin gaban shi kowa ma za a ce ba wani ba to amma ka je ka kalma inda ka muna na kalmar ka je ka kyautata kamar yadda malamai suka ba da bayanin wanda ya kasance ya yi gibar wani ya gibar wani ya babbata wani ya ci mutuncin shi to in ƙarya ce in ya tuba ya je gurin nan da ya bata mishi mutunci ya gyara shi in ƙala na'am ya ce to falamma kana gadu awul ashir yayin da gobe ta zo ko kuma marece ja a sai ya zuwa nan ba kawai fa qala sallallahu sai annabi sallallahu alaihi ce inna hazal arabi qala ma qala fa zidnahu fa za'ama annahu radiya wannan ba kauyen mun bashi abin da muka bashi ya faɗa abin da ya faɗa sai ma ƙara mushi har ya rai cewa ya yarda aka zalika haka ne ya tambaye ba kauyen qala na'am ya ce eh haka ne fa jazakallahu min ahlin wa ashiratin khairan maimaita wancan faƙalar nabi sallallahu sai annabi sallallahu alaihi cewa masali wa masal haza misali na da misalin wannan ba kawai masal rajul lahu na qashara da alaihi misalin mutum ne yana da taguwa kuma ta kubuce ta zabce daga gare shi ta huta daga raqum albairu sharit raqumi wanda ya zabce ya huta daga cikin dangin shi ya gudu fa atba hannas fataba hannas mutane suka bi wannan raquma falam yaziduha illa nufuran basu kara mata kwami ba sai kara gudu yaƙumi ya haukace ya rabu da yan uwan shi yan nema suna biye da bayan shi da gudu suna tabin shi in dai sai ta ƙara tira shi suna ta gudu ce fanada hum sahibuha suna cikin haka mai raƙuma sai ya kira su kallu baini wa baina na kati ku sha hamna la ko hutta tsakani na da taguwata fa inni arfaqu biha minkum nahi ku tausaya mata wa a'lamu kuma ni nahi sanin mi zan mata in kama ta wanda ya zama na da dabba ya san salon da yake mata fatawajjaha laha bayna yadayhi sai ya fuskanci gaban wannan taguwa fa akhadha laha min qumamil ardi ya kamo ta a cikin shara ta ban kasa farar da ha sai ya maido ta yaga shi rike ya san dubara da dubara zai bi ta kamo ba da karhi ba to haka ne ya ce misali na irin da wannan ba kawai da na bar ku kora shi ne zaku ya ƙara tsere amma ni kuma na san hanyar da zan bi in jawo shi a jika ya ce hata ja'at har sai da taguwan nan ta zo wasta na hat ta nemi ta durkusa ana halba'iyu shi ne durkusa a durkusar da shi wa shadda alaiha rahalaha ya ɗarma mata sirdinta wasta wa alaiha ya hau bisanta ya ce wa inni lau taraktukum haisu kala rajul ma kala da a ce na bar ku lokacin da wannan mutum abin da ya faɗa ya faɗa kin nan faƙatartu muhu ko kashe shi da halan nara zai shiga wuta dan kashe shi zai yi wannan abin da ya faɗa ba wanda zai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam baka kyauta ba baka yi daidai ba bayan kuma har alheri ne in maka to wannan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ya bar su haka misalin mai bawali wanda ya bawali a cikin masallaci shi ma mun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su tsawatar mushi irin wannan alƙadi iyadidi yana kawo su da ma malamai irin wannan hadisai suna kawowa dai su da sanadi duk wanda ya kawo maka hadisi da sanadi ya kare da kai ko mai rauni ne ko sayi ne bincike ya rage gare ka tunda ya kawo maka hanyoyi ɗurkul hadis sanadin hadisi ban da tabbas in ingantuwar wannan kisa don in ba anan ba ban taba karanta ta ba wa ruya anhu annahu sallallahu alaihi qala labari an rawaito da gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yubliguni ahadun minkum an ahadun min ashabi shay'an kada ɗayan ku ya isar muni yuballiguni kada ya isar muni ɗaya daga cikin ku daga wani abu na cikin sahabbai na ko ɗaya ma'ana wani kai ɗauko zancen wani cikin sahabbai na munanawa ya kawo muni fa inni uhibbu an ukhrija ilaykum wa ana salimu sadar ina so in huta daga cikin ku ina mai lahiyayyen kirji ba wanda yake rike da ni a zuciya wa min shafaqatihi ala ummatina daga cikin tosayin annabi ga al'umma shi sallallahu alaihi wasallam takhfifuhu wa tasilihi alaihim yadda yake sassautawa kuma yake sauƙaƙa musu karahatu ashiya da kuma yadda yake kin abubuwa makafatu an tufar da alaihim dan gudun ka a faranta musu ka kaulihi kamar hada annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula ana shuka ala ummati la amartum biswaki ma akullu wudu dan ba gudun tsananta ma al'umma ta ba da na umarce su umarni na wajibi a kowace arwalla a yi asuwaki ya ce wa khabar salatin lailu na hayu ma'anil wisal labarin sallar dare da hana su game da wisali wa karahatu dukhulul ka'aba da ya ya shiga ka'aba lailata ta abun mutu don ka al'umma shi su yi wahaya ta ta'annatu ummatuhu kada al'umma shi su yi wahala wannan ya shi can mun wuce ta ta'annatu sai wahala ma anitum ma anitum ya ce wa ragabatuhu da ya je cikin aikin haji bai shiga ba cikin ka'aba da yana so ya shiga amma ya ki shiga don ka yan haji su ga cewa duk wanda ya tafi aikin haji don abin da ko ba wajibi bane kowa zai kokarin ya ce ya yi koyi da shi to ka'aba ga kwata yar karama cincirin da yan haji aka ce kowa sai ya shiga ciki ya yarka abin abin akwai wahala in cewa ragabatuli rabbihi kaga abubuwa na mustahabi yana son yin su ma wasu yake barin su don kai wahalar da al'umma shi wa ragabatuhu li rabbihi an yaj'ala sabbahu da yadda yake kwade ga ubangijin shi ya sanya zagin shi da yayi wala anhu lahum rahmatan bihim da la'anta da zai kasance rahama ce gare su annabi sallallahu alaihi ko da an bata mishi rai ko da an gaya mishi abin da ba shi ba yayi hushi ya faɗi ma mutum wata magana sabu nan kan mi tunanin cewa zagi kamar da muke faɗa gayin magana kawai shine zagi da larabci ba irin ɗanyen zagi ba ce ka ci kaza ka ci kaza ka wannan annabi da har abada alaikum salam ba ya yi shi ba kuma bai yin shi to irin gayin magana ma ya ce wa annahu kamar yadda yake faɗa cewa akara halka da wannan taribat ya daka da makamantan su da laraba ya gudana a yaran su amma ba suna nihin asalin magana ba to ko wannan annabi ya ma mutum ya roki Allah ya sanya mai da shi ya koma rahama wa annahu kana sama ubuka asabi ya kasance yana jin kukan yaro annabi sallallahu alaihi wasallam fa yatajawwazu fi salati sai ya sassauta sallar shi yayi ta kadan ka yayi ta gajera wa min shafaqati sallallahu alaihi wasallam na daga cikin tausayin shi annabi sallallahu alaihi wasallam an da'a rabbahu ya roki ubangijin shi wa ahadahu ya mushi alƙawli fa qala sai ya ce ayyuma rajulun sababtuhu duk mutunan da na zage shi na gaya mushi wata magana aula antu kamar da ni misalin akara halaka da su taribat ya daka aw al'antu ko nan la'ance shi faja alzalika lahu zakatan wa rahama Allah ka sanya wannan ya zama na taribat ya daka ko taribat ya min kalma ce mai muni amma da yake ba ita ake nihi ba wajen fasara malamai ba su ma fasara ta da waccan magana yawwa kamar sakilat ka umuka da aka gaya ma mu'az to wannan sai zama farala ce ma gare shi ba zargi ba kamar yadda yan shi'a suke kallon hakan ya ce faja alzalika zakatan warhama Allah ka sanya wannan ya zama na tsarki ne da rahama gare shi wa salatan wa dahuran kuma salati ne kuma da tsarki wa qurbatan tuqarribuhu biha ilay kuma kusanci ne zaka sai ya samu kusanci gare ka wa malkiyama ranar kiyama kenan kaga duba da wannan addu'a muslim ya hudu cikin hadisi na 2601 duba da wannan kaga wanda zai kasance annabi ya gaya mishi wata magana ko ya la'ance shi abun farala ne ma zaka nemi ma ba duk da baka nemi ba ka muna na mishi dan ya la'ance kan amma in hakan in ta faru ya faɗi wani abu a kanka to ga addu'a da yake kenan ya zama alheri ma gare ka walan ma kazzabahu qawmuhu atahu jibril yayin da mutanen shi suka karyata shi jibril mala'ika alayhi salam ya zo fa kare yace inna allaha ta'ala qad sami'a qawlan qaumuka laka muta Allah ya ji maganar mutanenka da suka maka amma raddu alayka da raddin da suka maka wa qad amara malakul jibali ta'muruhu bima shi'ta fihim Allah ya umarci mala'ikan duwatsu ka umarce shi da duk abin da ka ga dama yayi da su ya tambaye shi in kana so in ko duwatsun wannan na duwatsun wanda suke kewaye da muka musu ruwansu a zubo musu gaba ɗaya su hallaka fanadahu malakul jibal sai mala'ikan wannan duwatsu ya kira shi wa qala yace murni bima ita umarni da abin da kaga dama in ji Allah in ita an adabika alaihim al-akhyabaini in kana so in zubo musu wannan manyan duwatsu manyan duwatsu na makka qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa ga wanda aka wanda suka karyata shi suka gaggaya mishi cewa boka ne matsahi ne mahaukaci ne duka wa'annan ne aka ce ya faɗi abin da yake so a masa na cutarwa ya ce bal arju an yi kurji Allah min asalabi man ya abu Allah wa da huwa la yushriku bihi shay'an bari ka a musu komai yana so Allah ya hutu daga cikin tsatsan su wanda zai bauta ma Allah ba tare da ya shirka da shi kuma haka ta kasance da yawa cikin su ga su Abu Jahal ka waɗanda ya zamana jarumi ne a cikin musulunci rawai ibn al-munkadir anna jibril qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ibn al-munkadir ya rawato cewa annabi sallallahu jibril ya ce ma annabi sallallahu inna allaha amara samaa wal ard Allah ya umarci sama da ƙasa wal jibala duwatsu an tuduyuka su yi maka biyayya fa qala sai ya ce mana kan wannan halakar da su mutanen nashi da suka karyata shi fa qala amma sai annabi ya ce wa akhiru an ummati la allah an yatuba alaihim zan jinkirta ma al'ummata mai yiwa Allah ya karɓi tubansu qalat aisha aisha take cewa ma khayyara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna amrayni illa ikhtara aisarahuma ba a taɓa ba annabi sallallahu alaihi wasallam zabi tsakanin wasu abubuwa guda biyu ba sai ya zabi mafi sauki guda biyu wanda yake duka kowanne shar'antattu ne amma ba wai a ce tsakanin haram da halak ba ya zaɓi haram in nan sauki a cikin abubuwan da suke halittattu duka sai annabi ya zaɓi mafi sauki ba dan shi karan kanshi ba saboda tausayin al'ummar shi qalibun mas'ud abdullahi dan mas'ud yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bil mau'iza annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mana baki baki da wa'azi yana bibiyan yau in yayi gobe bai yi makhafatu sa'ama alaina don gudun kada mu kosa da in kullun za a yi sai a kosa daga aisha take cewa annaha rakibat ba'iran wa fihi su'uba tana bisa raƙumi raƙumi yana da wahalar tahiya faja'alat turadduduhu ta kasanta fara tana maimatar da shi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma'ana tana matsa mishi tana ta yadda dabba in ta ki tahiya mutum zai ta matsa mata annabi ya ce mata alaiki bi rifki ina horon ki da tausasawa ki tausasa mishi kaga dabba ce amma annabi alaihi salatu wassalam yake umarnin ta cewa a tausasa mata a bita da sannu wannan da su da dama kamar yadda malamin faɗa yana kawo kaɗan ne wanda suke nuna kowane babu shi yasa da la'ilun nubuwa na imamul baihaqi da la'ilun nubuwa na abu nu'aym al-asbahani duka irin wannan hadisan su kuma suna koro su masu yawa jinkim kowanne da babin shi eh ina zuwa fa'idar tana so ta shiga ciki ina wata fa'ida ce cikin abin nan cikin alfaqihu wal mutafaqqi ya ta magana ce da yayi wadda sosai tana da kima tana da tsada Allah mishi rahama al-imam al-khatib al-baghdadi yana bayani akan karatu da ilimi sai ke cewa amman luga amma ita luga fa babu hawa sai kofar ta mai haɗi ce wa nazala alqur'ani bi lugatil arab alqur'ani dukkan shi ya sauko da luga ta larabci yana bayani kwadaitarwa da zaburawa akan cewa dole ne tilas ne ga ɗalibi neman luga yace li annaha awsa'ul lughatu afsawa saboda ita ce mafi yalwar luga kuma ita ce mafi fasaha wa fi kitabillahi ayatun makharajuha amrun a cikin littafin Allah akwai ayoyin Qur'ani wanda sun huto a matsayin umarni ne wa ma'aniha wujuhun mutagayira amma ma'anoninsu huskoki ne masu bambancin juna umarni ne an ce yi kaza yi kaza amma kuma kowanne da huskar da yake ɗauka famin ha tahaddud akwai cikin wanda ya kasance tsoratarwa ne tsoratarwa umarni ne amma kuma tsoratarwa ne kama a ce ku aikata duk abin da kuka ga dama ku aikata duk wanda ya ga dama man sha a fali min wa man sha a fali kafir kaga faliya kafur umarni ne cewa ka kahurta ka kahurta da ake yi umarni ne na Allah na umarni irin na wajibi kenan ya ce kahurci wajibi ne to amma umarni ne wanda yake ma'ana hu tahdid amrun bi ma'ana tahdid wa minhu ijaz a cikin shi akwai umarnin da ya kasance ijazi ne ku zo da surori ko ayoyi kwatankwacin alkur'ani da Allah umarci kahurai kaga ba umarni bane nuna kasawa ne ijaz ne a ce yi kaza ana nihin wannan abin baka isa ka yi shi ba wa min ha ijabun daga ciki akwai umarnin da zai kasance wajibi ne aqimu salata wa atu zakat duka wannan umarni ne na wajibi wa min ha irshad akwai umarnin da zai kasance shiryaswa ne ba wajibi ba ana nuna maka da ya kamata ka yi kaza wa zaqudiyatu salatu fantashiru fil ard wannan umarni ne kaga fanta shiru fi'ilul amr ne kenan neman arziki ranar juma'a ya zama wajibi a ce kenan bayan sallah wajibi ne kowa ya buɗe shagon shi ko ya tafi gurin aikin shi ko sana'ar shi shirya suwa ce kawai Allah yake ba yana nihin wajibci ba wa min ha idlaq akwai umarin da zai zo mutlaka ne babu kaidi wala tudriku ma'rifat zalika illa min jihatul lugha khadibul bagdadi yace duka wannan ba a gane shi sai ta hanyar lugha duk wanda bai san lugha ba a fahimtar littafin Allah ya san ko bi ma'azalin anhu shi yana dabra qur'ani yana dabra matukar bai kware ba sanin luga bana sama sama irin larabci na titi da kowa yana iya yi ba wannan ba kwarewa cikin sha'anin luga wanda zai ba shi fahimtar alqur'ani ibn binta shafi daga ibn binta shafi yake cewa sami'tu abi naji babana ya kulu yana cewa aqama shafi'i ilmal arabiyya wa ayyamun nasu 20 sana al-imam shafi'i ya zamna shekara 20 yana karanta ilimin luga ta larabci kuma da kwanakai na tarihi ma'ana tarihi faƙulna lahu fi haza muka mashi magana kan wannan ya kai ka ɓata shekara wajen 20 faƙala sai ce ma aratu bi haza in lista yanatar lil fiqh ba abin da yasa nayi wannan kawai dan su taimaka mun wajen fahimtar fiqh da in ban da luga fiqihun ma bana fahimce ta ba da su haɗu magana ya kasance sun haɗu ta magana daban abinda suke nihi daban kamar yadda muke ciki yanzu daga mutum ya ɗauko magana abinda ta nuha daban ko aya ko hadisi ba abin da ya samu shi wannan ma'anar daban shi ya nihi wani waje daban tana magana kan wani abu daban shi ya yi wani waje daban ba komi ya cutar ba sai sanin lugha Ibrahim al-Harbi yake cewa man takallama fil fiqh bi ghairi lugatin takallama bi lisanin kasir duk wanda yake magana cikin fiqh ba tare da lugha ba to ku tabbatar da yana magana da gajeren halishi gajeren halishi ba abin da zai fahimta na faɗaɗawa a cikin wannan ilimi shi yasa gaga a karatu na halka karatu na zaure ake ba su mahimmanci littattafan lugha da ba su himma misali ba kamar littattafan fikihu su littattafan fikihun wannan mutum ya bi su akan tartibin su suna taimaka mishi sosai sosan gaske su suke kawwana mutum suke kawwana ɗalibi sai dai wahala dama ku ai abin da yake na kirki shine mai wahala duk wanda zaka gani cewa su littattafai marasa wahala masu tabshi su zaka yi ta yi to wannan kuma sai kai ta yin tsara abada ya dai kai wa'azi amma ba ka koya ma wani ba ke ta ba da misali kullum da su riyadu salihin da su littattafai kanana wanda kowa da ya fahimci larabci da ya fahimci wannan zai iya sa su in ka daure ka yi su wannan masu wahala da su na lugak kama daga su alburda su zuhudu su sauransu kai su mukama su sha'ara matukar ka yi su da kyau yi na fahimta to wannan baka ma bukata sai ka abin gakin su kamar su kananan littattafai da su wannan su wasu ƙanana da taukamin su hamsu na hadisi da sauransu matuƙar kayi wannan kuma fannin wancan da in kana karanta shi to zai buɗa maka ƙofa sosai sosan gaske amma in dai babu luga in shekara dubu wala zaka yi ta yi wahala ce kawai zaka yi ta yi wahala ce zaka yi ta yi ba inda za ka
da kamar irin ɗalibai da zuwa jami'a da sun dawo wani kawai bai baka kawai sai sa wani littafi hede sa ya da salfi amma aka san shi ga bulugur ba ga bulugur ba ko da inda talaka ne bai sa ba yawa nan duk wanda ya san menene karatu ya fahimci yadda ake tahiya shine yasa kake ganin wannan littattafan duk sun yaɗu sun yi yawa ko ina zaga malama ne ko ustazuwa ne ya sa majalisin riyadu sali wancan ma majalisin shi ya sa kaza wancan ma majalisin shi ya sa kaza wallahi duka wannan matsala ce littattafan da suka zama su ne karatu su ne tabbas matukar yanzu ala sabilin misal ahadari inda ba gaban malami ka zamana ka karance shi ba to a tsari na nizamiya ko doktora kai ba ka zo ka koya ma wani ahadari ba to kaga akwai na kasu ba karami ba to idan mutum ya huto ana mishi kallon malami to rihe bakin shi zai yi bai dan nuna wani daurin da za ci gane malakin ne to sai dubara ya leko su masu tafshi tafshin wannan wanda kowa yana gane kuma masu tafshin ma yana cikin tahiya tabbas sai ya tar da wani abin da sai ya tsaya ya ta buga buga ya samu su bi sun gane ba dole ne wajibi ne dole ne wajibi ne matukar ne mutum karatu yake so ya fahimta wallahi sai da su amma an kace ka kewaye to kewayen har abada bai maka alheri maka alheri